الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أتبع sha ɗaya ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba wannan cikin kitabun sala inda za mu tashi babi na sha bakwai babu tarkil jahari bi bismillahir rahmanir rahim darasin da za mu tashi shine darasi na 34 sabi na 22 a wajen nuskar malin babu tarkil jahari bi bismillahir rahmanir rahim babin da zai magana akan barin bayyana basmala sai bambanci tsakanin basmala da tasmiya idan suka ce tasmiya iya bismillah kenan amma basmala bismillahir rahmanir rahim duka kamar yadda ake cewa hailala la ilaha illallah duk wannan ittisal din ko kuma abbreviation da ake a boko shi ma akwai da larabci ko kuma hauqala la haula wala quwwata illa billah to yadda ire iren to shi ma basmala ana nufin bismillah cikakkiya tasmiya kuma iya bismillah shi za ke cewa duk inda ba inda annabi yake yin basmala in ba gurin da zai rubuta wasiƙa ko karatun alkur'ani ba amma duk addu'o'i za ku ga tasmiya ake bismillah iya wannan kawai shiga gida bismillah tawakkaltu ala Allah fitowa bismillah walajina haka kowanne zaka ga iya tasmiya ne kawai yace sannan zaka ga suna cewa ita wannan basmalar aya ce cikin ayoyin alkur'ani ni za a kai sabani mai fadi akan matsalar basmala domin da ita ake bude surori gaba daya banda sura daya surati bara'a ko surati tauba amma duk sauran surorin da bismillah ake bude kana domin annabi alaihi salatu wasallam yace ina gane lokacin da ake bin wahayi an gama wannan surar an shiga wuta wata yayin da naji an yi min wato mala'ikan ya zo da basmala ya karanta min basmala shi sa suka ce a ladabin karanta alqur'ani abinda ake so yayin da za ka karanta alqur'ani in dai ba farkon sura bane ta'awizi kawai ake fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billah wa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billah shi sa sai kaga suna faɗa cewa yana ɗaya daga kurakuran da wasu suke mutum zai fara karatu sai bismillah ko ƴan musabaka ko wanda zai karanta kawai in dai cikin karatu ne kawai ta awiji za su farkon sura shi ake wa bismillah haka suka faɗa kuma wannan zai yana da fari kwarai da gaske sannan wani jizgi ne a cikin suratul naml ko innahu min sulaimana wa innahu saboda haka wani yanki ne daga daga cikin yankin surar ana Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tira da aminta Allah tabbata a gare shi wa Aba Bakr da Sayyidina Abu Bakar wa Umar da Umar radiyallahu anhu ba Allah ya kara musu yadda kanu yastaftihuna as-salata bil hamdu lillahi rabbil alamin sun kasance suna bude sallar su da karanta alhamdulillahi rabbil alamin su ake ji a farko wa fi riwayatin aw ta riwayar sallaitu ma abi bakri aw ta riwaya anas dan malik cewa nayi sallah tare da sayyidina abubakar wa umara da sayyidina umar wa usman da sayyidina usman falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahir rahmanir rahim man taba jin ɗaya daga cikin su yana karanta basmala ba a karatun sa zai sallah a bayyane ban taba ji ba inda anas dan malik ولمسلم أرواء مسلم وسوى صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يصلى باين النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبو بكر لسيدنا عمر لسيدنا عثمان sun kasance suna buɗe sallarsu da alhamdu lillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwal qira'atin ba ta bayyana ba ta ambata basmala a farkon karatu wala fi akhirih ko a karshe to kun ji wannan hadisan gaba ɗaya a hadisan Anas bin Malik ne wanda an sami wato bambancin ruwayoyi akwai ruwayar Bukhari da Muslim zalla akwai ta Muslim shi kadai to shi da wasu malaman suka zo suka soki hadisin duk da cewa hadisin Bukhari da Muslim ne cewa istiraji akwai rikiciyar rikicin ya janyo sun masa illa cikin malaman akwai Ibn al-Mulakkil wanda yayi wannan littafin gari da mujalladat bolin wajen takwas wata ko goma ba wanda iya jari ne na umdatul akam kawai ibn al-mulakkin ya yi jin kwarai da gaske a cikin jiro da aka yi wannan littafin to ya soki hadisin shi ma cewa tunda ya zo da iftirabi haka ibn abdul bar a cikin littafin sa al-istizkar sharhi muwadda da kuma at-tamhid shi ma ya soki hadisin har ma yayi risala guda dan karamin littafi guda da ya samu suna al-insaf fi ma bainal ulama fi qira'ati bismillahir rahmanir rahim al-insaf fi ma bainal ulama amma da ibnu hajar ya zo a fita bari bai mata daji ba dan da ya dauke maganganun gaba ɗaya rufe sai da ayin bukari da muslim suka yi ruwaya suka rawaito duk sunna suna da ka'idoji bambancin su kawai da alqur'ani sai dai idan wato kawai za a ce qur'ani shi kada yayi subut akiyu dilalan saboda haka magana cewa wato bai inganta ba magana wato ba ta da kwai hadisi ne ingantacce kamar rana lokacin azhar sai dai malamai sun kasu gida uku a malaman mazahib akan bayyana bismillah ko kuma rashin bayyana ta mazhaba ta farko ita ce mazhabar imamu malik imamu malik a gurin sa ba a bayyana bismillah a karatu ba a yin bismillah a karatun da yake a bayyane ko a goye ko a bayyane ko a goye ba ruwanka da bismillah a mazhaban malikiya da shi imamu al-awzari imamu ahli sham saboda haka su a ra'ayin su ba a yi bismillah kawai in aka zo karatu za a dauka daga alhamdulillahi rabbil alamin amma gurin imamu malik ya yi da cewa idan sallah ta nafila ce to za ka iya bayyanawa ko a farkon fatiha ko a farkon sura in dai sallar nafila wannan shine ra'ayi na farko ra'ayi na biyu shine mazhabar Abu Hanifa da Imam Ahmad ibn Hanbal a gurin Abu Hanifa da Imam Ahmad ibn Hanbal shine za a yi bismillah amma a boye kamar yadda yawanci za ku ga ana yi za a yi ta abu du'a wani istifta ɗinka da bismillah ka za ka yi ta a boye wannan shine ra'ayin Imam Ahmad bin Hanbal da Umar bin Thabit shine Abu Hanifa da kuma wasu daga cikin malamai kamar irin su nan wannan ya fi karbi da yawa saboda haka akwai gurin Abu Hanifa shi ma da munir ya san bana jin ruwan sanyi kwata kwata a gurin bana jin ruwan sanyi Allah saboda haka a gurin Abu Hanifa da Imam Ahmad kamar yadda muka faɗa da Abdullahi bin Mubarak da Sufyanu Sauri an gane ko wayannan da kuma kula fawo rashidin sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali duka koyi bismillah kun ji wannan mazhaba ta biyu ita har da kanka zan ga sabai ma mazhaba ta uku shine mazhaba Imam Shafi'i shi kuma gurin sa za a bayyana bismillah dalilin sa shine saboda Imam Shafi'i yana ganin ita basmala aya ce a cikin Fatiha kun ga wannan shi ma rikici ne yayin zaman kansa wanda za ku ga an tattauna sosai shi kuma a gurin sauran malamai kamar su Biyani Sauri yake muna daukan bayyana basmala da koye ta a matsayin matsala ta akida kamar yadda muka dauki matsalar shafa akan hufi domin a cikin mazhabar Rafi da masu zagin sa Abubakar da Umar masu zagin sahabbai su a gurin su aqida ce a gurin cewa za a yi karatu sai an bayyana bismillah ko karatu a koye za a yi dan su bambanta da sauran ahlus sunna eh saboda haka suka zo sai sun bayyana ta akwai guraren da ba sa tafiya daya daga cikin guraren shine wajen sakin hannu a sallah an bayyana da kyau ko da kuma bayyana bismillah ba da compromise anan kwata kwata in aka zo sallah azhar za a ce bismillahir rahmanir rahim da a nuna ma su mu ba ahlus sunna ba saboda haka sai an bayyana ta shi sa Sufyan Sauri yake to wannan ya nuna ma wato abu yana ce dai sai ne cikin matsaloli na akida an tambayi Imam Ahmad bin Hanbal cewa yaya hukuncin wanda ya bi mutum sallah kuma yana bayyana zikirillah a karatu sai da yana ɗaya daga cikin malaman Madina ba komai kabi shi sallah domin su ba akan ra'ayi suka yi sabani ba akan ijtihadi yace amma in dai ba malamin Madina bane kowa ya karkare shi Allah haka Imam Ahmad yace me yasa saboda su wanda suke da sauran musamman garin Iraki Kufa Basra kun ga an ga muku matsalar su saboda ne suna da aqida ta bambance kansu daga cikin ahlus sunna wannan shine dalili kuma matsala ta cewa bismillah aya ce a cikin alqur'ani a cikin fatiha ko ba aya bace wannan matsala ce da malamai sun yi sabani game da haka Imam Malik ya tafi akan cewa wato ba za a yi wannan ba kamar da muka faɗa. Su kuma jumhur sun da ba akan cewa an so ka karanta basmala amma a goyi kamar da muka karanta yanzu. Sai daga cikin dalilan su shine hadisi Abu Huraira. Lokacin da Abu Huraira ya zo yayi an gane ko ma cewa mutahaddi ne. Sai na Abu Huraira ya zo yayi sallah sai karanta bismillahir rahmanir rahim yana idan da sallah sai yake inni la asbahukum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni na fi kowa iya koyi da annabi alaihi salatu wasallam wajen yin sallah to su a gurin sai suka ce to mustahabbi ne karanta fatiha amma wanda suka ce mustahabbi ne sai kuma suka zo suka yi wani sabanin sun yadda mustahabbi ne shi a gurin imam malik ba mustahabbi bane karanta fatiha mun fada a farko kwata kwata ba za a yi ba to wanda suka ce mustahabbi ne sai suka tafi akan cewa Imam Shafi'i zai ce sai an bayyana ta dalilin sa domin shi a gurin sa bismillah fatiha sura ce a cikin fatiha aya ce a cikin fatiha shine dalilin sa su kuma sauran suna ganin ba aya bace dalilin sa shine na wannan hadisin na Abu Hurairah da hadisin Ummu Salama da take cewa kana kira'atu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'adan karanta annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana jan madda bismillahir rahman yazo wajen Allah zai madu tabiya ar-rahman zai madu asli madu tabiya ar-rahim haka to shine take alhamdulillah ta fara daga fatiha ta dora da fatiha ta fara da bismillah ta dora da farkon fatiha ta kawo maddan to shine suka ce to wannan ya nuna cewa fatiha sura aya ce a cikin suratul fatiha sannan da matsala ta karatun da abu abu da ya zo yi su kuma wanda suka ce sura fatiha ba aya ba cikin sura cikin suratul fatiha suka ce saboda hadisin abu hurairah wani daban cewa annabi alaihi salatu wassalam yace kasamtu salata baini wa baina abdi na raba sallah tsakanina da bawana idan qala al-abdu sai annabi ya fara da cewa idan bawa yake alhamdulillahi rabbil alamin sai ne sai Allah madaukakin sarki ya ce hamadani abu bawa na ya gode mu arrahmanir rahim sai Allah madaukakin sarki ya ce asna alayya abdi bawa na ya yabe ni maliki yawmiddin majadani abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ce hada bayni wa bayna abdi اهدنا الصراط المستقيم zuwa zuwa karshe sai Allah ya ce haula'i li abdi wa li abdi ma sa'ala sai suka ce to gashi nan da annabi ya tashi bayani akan Fatiha bin sako sura bin sako bismillah ba wannan dalili ne kuma mai karfi na cewa to sai suka ce sun yadda karanta basmala mustahabbi ne amma ba su yadda a bayyana ba domin annabi da sahabbai kula ba urajin ba sa bayyana ba wannan shine dalilin su da suka kawo wato akai musamman jumhur cewa ba za a bayyana ba to za mu ji abubuwan da za mu koya karkashin wannan hadisi bayan wannan abin da muka ji cewa to sannan Sheikh bin Baz yana faɗa a ta'liqin da yawa fatawul bari yana cewa abin da yake daidai shine abin da hadisin Anas dan Malik ya kawo yace ka hada hadisan kawai hadisin da yazo ya bayyana cewa wata rana annabi ya bayyana a karatun kamar da Abu Hurairah yace cewa na ji ku iya koyi da sallah annabi alaihi salatu wasalam ya ga ce duk wayannan gaba ɗaya sahaba annabi manya da aka ji ba sa bayyanawa da kuma wannan da yazo ya bayyana domin sai na Abubakar da Umar ko haɗi babu ba shi sai na Abu Hurairah shekara hudu yayin da Annabi alaihi salatu wasallam su ko yanzu iya tsawon musulunta tunda suka musulunta har suka wa duniya har Annabi ya bar duniya tana tare da to sai ka ce in ka gwama hadisan ka hada sai nuna ba cewa wata rana Annabi ya bayyana bismillah sai Abu Hurairah ya shi kenan in ka gwama hadisan ko ne kai aiki da shi kamar yadda muka biya a baya cewa wa kana yajini aulan ayata ahyana wata rana annabi yana bayyana da mu aya wani lokacin sai ka zauna lafiya ta ka gwa mu hadisan dama mun yarda da cewa ana iya bayyana aya wani lokaci to kai ma ka zuwa du'a wurin ce da wata ran ka bayyana bismillah ka amma ba zai gamto ko ka dauka cewa lalle kullum bayyana ta ke wa kenan lokaci bayan lokaci shine abin da na'am ne abin da wato hadisin suke nuna hadisin da yazo yana bayani akan annabi ya bayyana bismillah ya bayyana ne wani lokaci wanda baya bayyana mafi yawancin lokacin annabi baya bayyana shikenan ta haka hadisin haka gaba ɗaya ka sallami wato rikicin da zai kamar yadda bin Baz yake faɗa sai baji na gaba dama asin cike suka kawo sai baji na gaba babu sujudi sahwi babu da zai magana akan sujjadar rabkanwa ko sai annabiyan mantuwa kace bambancin wato asawu da annibiyan shine mantuwa shine ka tabbatar da abun ba kai ba asawu kuma kokonto kace kai ko ba kai ba shine asawu an gane ko kokonto mutum yake an bayyana da kyau ko yawa sannan wannan babu yana da ne cikin babubukan da suke ƙara nuna girman Allah madaukakin sarki da kuma gazawa ta dan adam da bambance tsakanin Allah madaukakin sarki da kuma bayi an fahimta da kyau ko domin wannan shi yake ƙara fito ma da cewa duk wanda aka ce ba ba Allah bane to yana mantuwa yana da ajizin domin Allah shi kare ne aka ce la yadullu rabbi wala yansa ubangiji madaukakin sarki ba zai taba bacewa ba kuma baya mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya ubangijin ka baya mantuwa ko da dai amma annabi alaihi salatu wasalam domin sun yi bayani dogo akan wannan matsalar cewa shin annaba suna mantuwa ko ba sa yi domin yanzu zamu fara ji a ce mu cewa wanda ya rabu kanuwar a sallah annabi ne sun tattauna wannan matsalar doguwa suka yi shafuffuka masu yawa har imamu alkabi ya kace a kiba asbabi yayi akan shin annabawa na mantuwa sai da yi babi akan wannan dan a nuna ma cewa mantuwa ta annabawa ba kaskantar da su bane ba nuna yake ba su da wani matsayi ba yin wannan mantuwar shi yake nuna cewa bayi ne na Allah madaukakin sarki kuma ba alloli bane kai dai abin da suka ce da aka ce wannan gashi nan rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sai Allah ya ce karfa alku inna Allah tajawaza li an ummati al-khana'a wa nisyana wa mastukrihu alayhi Allah ya yi wa al'umma ta wato rangwami dangane da abin da suka yi kuskure ko suka manta idan ka zo ka karanta rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sai ubangiji sai na yadda ya ubangiji kar ka kama mu muka yi bantuwa ko muka yi kuskure sai Allah ya ce na yadda rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina sai Allah ya ce karfa Allah kada ka dora mana nauyi kamar da ka dora yan baya wanda in sallah ta kama kana wani gari sai ka dawo idan kai najaza ta taba jikinka sai duka wayannan abubuwan da aka kawo idan ganima ta zo ba za a shi ba sai dai a bari wuta ta kone Allah yake karfa al rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi sai Allah yake karfa al kada ka dora mana abin da babu da iko a kansa kaga abin da zuciyarka za ta raya mutukan ban kazantar ba inda an ce za a kama mu da wannan kowa sai ya shiga wuta Allah yake karfa al to da haka wannan shi yake nuna har annabawan suna mantuwa sai dai kamar yadda um ibnu da yake ne yake faɗa a cikin islamul akam karim umdatul akam cewa suna mantuwa a cikin al af'alul baladiya la til aqwalil baladiya a cikin ayyukan da za su isarwa mutane ba cikin maganganun da za su isar ba in dai magana ce Allah ya gaya annabi cewa ya gaya mutane to baya mantuwa akan ta amma a aiki a aikace cewa je kai musu sallah zai iya manta sai daga cikin hikimomin shine na farko da an nuna ma bambanci tsakanin ubangiji da bayinsa ubangiji da bayinsa sannan abu na biyu dan a nuna ma cewa kowa gajiyayye ne banda Allah madaukakin sarki sannan kuma dan a koyar da mu wani aiki yadda in wani abu ya faru ga yadda za mu magance domin annabawan ba su ba ba ka tsaya za ka magance ba domin kun ga annabawan ba sun zo abubuwa sun faru amma akan sujudi sawi malaman gida uku suka kasu a gurin imamu abu hanifa duk inda aka yi rafkanuwa in dai ko me to kawai su jira ba da zai a gurin abu hanifa a gurin imamu ahmad bin hanbal duk abin da ya faru a sallah kamar za ka yi ko ke abu imamu shafi ko me ya faru to shi wato abu kabali za a yi Imam Abu Hanifa ba abi shi ke kuma Imam Shafi Imam Ahmad kuma sai ke a duba ra'ayi duk inda aka samu annabi ya taba yin irin wannan abun shi ra'ayi a gurin eh yattabi alwari da min fi'l annabi wa haythu lam yajidu fi'lan yattabi am qabla yattabi haka yake an kamar da mai gaul musalli ya kawo cikin littafin Abdullahi bin Fodi wa Alamatul Sudani saboda haka yace shi wannan za a yi shi kuma Imam Malik da yazo fasalalin nuqsani sai dai wari yace idan an yi raji kabulu fasalalin nuqsani kabulu wa zaidu ba'du yace wannan wanda ya kari kuma sai ya sai ya ba'di to kage yadda suka kasu gida ma hudu ko ba ma uku ba shine yake kawo a zaul musallima Abdullahi na gondu cewa iktalafat a'immatul mazahibi an gane ko fi fi mawdi'i sujudi bil maratib nu'manuhum ba'da sujudi ba'da salami yasjudu wa shafi'i qablahu wa ahmadu yattabi'u al-warid min fi'li an-nabi wa haythu lam yajidhu qabla yattabi yace wa malikun fasala lil nuqsani qablu wa zaidu um um ba'du da bayani haka yake cewa istalafat a'immatul mazahibi a'imma na mazhaba sun yi sabani fi mawdi'i sujudi a guraren da za a sujada bil maratibi wato mataki mataki nu'manuhum ba'da salami yasjudu imam abu hanifa bayan sallama duk abin da ya faru ko raji ko kari kawai sujada ba da za wa shafi'i qablahu shi kuma imam shafi'i sai yayi qabla salami duk abin da ya faru sai wa Ahmad yattabi'u al-warida li fi'l an-nabi shi kuma Imam Ahmad yattabi'u al-warida yana bibiyar da abin da ya faru daga ayyukan Annabi alayhi salatu wassalam wa aitu lam yajidu inda bai samu ba cewa Annabi ya taba yi kabla sai ya sujjada kabali yattabi'u sai ji wa malikum fasala lin nuqsani Imam Malik da yazo kuma shi sai ware yace a'a idan an yi raji kabulu sai ya sujjada kabali wa za'idu ba'du idan wanda yayi tsari kuma zai yi ba'adi an gane ko yawa za bayanin yake to wannan shine bayanin da zai zo aka yi kawo a cikin wani fasali a cikin bayan ina ji baiti na 60 da kamar shi da zuwa da 67 zuwa 71 a cikin gawul musalli to wannan shine wato sujjada na a a malikiya yanzu abin da yake ai abin da yake in mutum ya fahimci wannan zai gaba da shi duk abin da ya faru ko me yayi zai gyara sallar sa sai ba za a zo rikici bayan yayi dadi in ko yayi dadi da rashi a malikiya da ma kamaliki ta wuce ko to saboda haka idan limamin ku ya zo yanzu yayi dadi sai ya kawali ba za a ce mana ai ba haka ake kai kai kawai sai dai idan mutum ya kiyaye wayannan bangarorin to zai zai warware matsaloli da yawa za a kawo ma wani rikici yana zuwa yake ce me yayi kai me kai ai da su kuje ba komai sallah kai shikenan saboda haka wannan shi to sai ce kaga kamar yadda za mu ji ai su masu naƙasu kamar masu ɗaukar naƙasu zalla cewa kawai su jada kawali za a yi sun yi dogara ne da hadisin abdullahi ibn buhaina da za mu biya nan gaba abdullahi ibn malik ibn buhaina cewa annabi alaihi salatu wasalam ya yi wa sahabbai sallah sallah azhar sai zo bai yi tashahhud ba sai yi miki ne ba ya zama sai ya yi miki don wannan hadisin suka kafa hujja isa suke cewa kamali kawai zalla eh su kuma masu kari da hadisi Abdullahi bin Mas'ud shi ma za mu karanta shi Bukhari da Muslim su rawaito da annabi ya zo sallah azhar sai sallah raka'a biyar ne kon hudu saboda haka kun ga ra'ayin cewa kenan Abu Hanifa an gane ko dama ai gida uku abin ya kai ko dai raji ko kari ko shakka ita kuma shakka ce saka su gida biyu shakka kana biyu ce dote dote da wanda take jerin jayi da mara jayi za ga mutum yana kokonto akan dadi ko kari amma ya fi karkata akan dadi to za zai ji jira ba ne a malikiya ko zai ji jira ba din sa idan idan ahnaf zai bi sai ji jira ba da har yau yana da ra'ayi ɗaya da malikiya idan kuwa wato yana da ya kasa gane wanne ne wanne yake gabatarwa kabari ne ragi ne ko kari kawai sai gabatar da kabari kamar da suka karanta a sirrin lalai to haka da mu shakka shi kuma a shakka a hadisin Allah wato hadisi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda da annabi yake cewa idan ɗayan ku yayi shakka a cikin sallar sa bai san sallah raka'a da waye ba uku ce ko hudu sai annabi ya ce watsi da wannan kokonton nasa wal yadrahi shakka wal yabni ala mastaykana da wannan suka kama hujja su kuma sannan idan ka kasa bambancewa shi kuma tsakanin kari da dadi shi kuma hadisi ne na bukari da muslim da annabi ya ce idan shakka adukum fi salati fal yataharra sawaba idan ɗayan ku ya kokonto a sallar sa to yake zado yake gadon daidai kawai kawai abin da zuciyarsa ya raya ya san mai da shi probability duk wanda ya ga ya bukar kada gurin kawai ya amfani da shi shine abin da suka kawo bari mu karanta hadisi an Muhammad bin Sirin an karbo daga Muhammad ibn Sirin babban malamin ibn Sirin shine wannan malamin mafarkin ko Muhammad bin Sirin al-Azari bararran bawa ne na Anas bin Malik radiyallahu anhu yana cikin waɗanda wato aka ribato wanda Khalid bin Walid ya ribace a cikin bayi ya kane yayi waya gurin sa bai dewa Muhammad bin Sirin shi ma kuma tabi'ai da yawa sun koyi karatu a gurin sa kamar yadda muka faɗa yawan malaman ka yawan ilimin ka tabi'i ne kuma shika ne babban malami kwarai da gaske kamar yadda ake faɗa sannan jagora ne a lokacin shine jagora a Basra ba ta da shi a cikin bazaratan Iraki shi da Al-Hasan al-Basri Hasan al-Basri yana fadar sa shine wanda aka ce shi kuma mahaifiyarsa baiwa ce tawa ta Ummu Salama ta Ummu Salama wanda aka ce wata rana ta kai mahaifinta kafin ta dawo to yana karami jariri karami sai ce ta kuka bata dawo ita kuma Ummu Salama tana rike da shi abin ya da kawai irin abin nan na iyaye da suke yi sai ka sa shi a mamanta da yasa ta tsufa ta banyanta to bayan annabi ya bar duniya da dadewa kuma ummu salama sanda annabi ya aure ta ba ai ta tsufa ita ce bai gaya ba cewa tana da shekaru tana da kishi kuma ina da yaya tun a lokacin ba tana da shekaru to shi ya kace da ta tsora shi a mamanta kawai sai ruwa ya zo shi ne yake faɗa ɗaya daga cikin karama da kima da girma za a san zuba sani shine ummu salama ta jaide shine ake faɗa wai karama ta waye nace ta dutubi domin ta a matsayin ta na tsohuwa ma ruwan ruwan maman ya zo shi kuma yanzu ya sa haba malam ai ya fi morewa dai ko shakka ba amma dai ta dutubi wane mutum to shine asan albasari shi ne wanda aka ce baya wa'azi idan aka zo aka zo aka yi man magana akan cewa ya kamata wa'azi yanzu bayan sun yawa a hannun mutane yace to kullum sai yace to bai ba sai da saboda in dai wa'azi yana shiga cikin zukatan mutane domin ana cewa ma kharaja min alqalbi yasilu ila alqalbi da abin da kake faɗa dai daga zuciyar ka yake to har cikin zuciyar wanda kake gaya wa zai farai kuwa duk wanda babansa ya mutu ya zo ne ma kai kuwa in dai mahaifinsa ya mutu shi ma to daga zuciyarsa abin yake gaya ba duk kalmomin da yake gaya ma daga cikin zuciya yake domin ya san ɗakin mutuwar mahaifi ya sani to saboda haka sai kawai ran nan aka ganci ya hawo mumbari kawai ya fara wa'azi jama'a ku taimaka fakkura tsaba yana ta kawo ayoyi akan ciyar da mu yan tabayi ranar a ranar an yan tabayi sun fa irga sun fi dubu sai wani ya zo yace akar makallahu kaga tinkin muke gaya ma yace ai ban yi bane saboda ni ban da bawon da zan kanta shi baya faɗar abu sai ya aiwatar eh yake ba bawon da sai da na samu da yaje yanta na ta bawon ya zo yi wa'azi shikenan kawai nan da nan to wannan yana da rayuwar albarkar karatu Allah madaukakin sarki ya sama albarka ka rika kokarin kwatantawa shi za shi imamu Ahmad kuka ga sun yi albarka a rayuwa komai suka ji suna yi haka ake bukata to yana da daga cikin mutane wanda aka ce mutum ne mai zurfin ilimi kuma ga gaskiya shi Muhammad bin Sirin mutum ne kuma mai tsantsin a lokacin za ka ce fikihu da yanku ka dauko matsala ta fikihu to in yayi duhu zai warware muku ita cikin kankanin lokaci sannan mutum ne mai tsantseni da zuhudu sannan kullun yana kiyamun laifi iyalinsa suna biyo dan shekar kukansa yana kuka yana sallah sannan aka ce harkar alƙalanci ne ya kware in dai harka ce ta alƙalanci to ba sama da shi a lokacin sannan kuma bayan kwarewa a alƙalanci inda ilimin fassara mafarki ne to ba sama da Muhammad ibn Sirin ya rasu a shekara ta 110 shekarar da sahabbai suka kare a shekara aka haife a shekarar da sahabbai suka kare kun ga da shekara ta 110 waye muta na kanci a cikin sahabbai na faɗe shi na ja faɗa a karatu kam duk da ban taɓa faɗa a majalisar nan ba amma mun ja faɗa Abu Tufayl Amr bin Wasila ko shekara ta 110 da kansa ba wani sahabi a duniya babu Abu Tufayl to a shekarar da Abu Tufayl ya rasu a shekarar aka haifi Muhammad ibn Sirin shekara ta 110 Allah ya masa rama to shine wato mai ruwaya an Abi Hurairah kuma shiriki ne na Abu Hurairah Abu Hurairah ya baki ya kale yace sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi mana sallah idan salatai da ashi ɗaya daga cikin sallolin yamma domin al ashiyu ana nufin yamma wa sabbi bil ashi wal ibkar an gane ko cewa ku rika yin tasbihi sallah bil ashi da yammaci shine azan da la'asar wani ibukar da kuma ta sallah asuba shine sallah asuba sai mana ɗaya daga cikin sallolin yamma shine azhar ko al'azhar wata ruwayar Abu Hurairah ya faɗa wata ruwayar kuma da yazo yace ya manta wata ruwayar wani sahabi da bai yace sallar al'asr amma dai tsakanin su ne al'ashi sallar azhar ko al'asr qala ibn sirin ibn sirin yace wata ma Abu Hurairah kun ji ba Abu Hurairah ya faɗi surar walakin nasitu ana sai dai ni na manta inji Muhammad bin Sirin ni na manta kamar idan kana bibiya ga akwai ruwaya da Abu Hurairah ya faɗa yace sallah azhar amma wani lokaci da aka zo kuma bayan lokaci ya tsawo shekaru sun ya tsawo yace ya manta sallah bayan ya riga ya manyanta amma dai shi Muhammad bin Sirin lokacin da aka faɗa ba a manta ba sai an faɗa amma shi ya manta fasalla bina raka'atayn yace sai annabi alaihi salatu wasalam yayi mana sallah raka'a biyu thumma sallama kun ga sallah azhar ba sallar tafiya ba kuma ko la azhar ai huda yake yi ko to sai annabi yayi sallama rabi ko gari rabi to bar ku ji me zabe zai fara a sallar ku gane hujjojin wayannan malaman fa qama ila khashabatin ma'ruda sai annabi ya miƙe yana yin sallah raka'a biyu sai miƙe ya tafi wajen wani wani kutittirar dabino an ce kutittirar dabinon da yake hawa ne da kafin a yi man mumbari mun san wata mata ce a gefen masallaci ta ce ɗanta ya zama kafin ta ce ta zo ta nemi alfarma cewa ya rasu lalla ɗana zai ma mumbarin da za ka rika hawa shine bayan ya daina hawa mumbarin wannan kutittiran ya rika kuka kowa ya ji kukan da yake a masallaci cewa annabi ya daina hawan sa ne mata kala uku to shine yake cewa ya tafi gurin wannan kutittiran ma'rudatin bil masjid wanda aka jingina da shi a gefen masallaci annabi ai ya tafi gurin fattaka ya ka jingida alaiha akan wannan kutittiran dabina ka annahu kasban kai ka ce ya fita a fita ta annabi kamar wani abu aka yi masa domin annabi ya fushi ana ganewa jijiyoyinsa nauyi suna dagowa sannan wani idan wani wato wani wata jijiya idansa ana ganin ta yi da kamar da nana Aisha take faɗa cewa ina ganewa idan ka yi fushi ina ganewa tace ina ganin a cikin idan ganna wannan shine abin da ake faɗa wannan gari tafman da yayi five love languages da kake gani ai za ta amsa ce wannan kalmomin ne ko kamsu lugatul hubbi na larabcin in ka je gane yare jiya na ga wata nace mata muna tattauna nace mata ba soyayya ce take rike aure ba wai tana babaki nace mata Allah ba ita bace me yasa ban faɗa haka nace abubuwa biyu su suke rike aure ya lafiya kana so ka sani su abubuwa biyu ne an gane ko yawa saboda haka tautayi da fahimtar juna zuciyar kyawu fahimtar juna an baka fahimci yadda kuke so ai so ma shi yake sa a rabu ba zan gaya ma soyayya ita take sa a rabu kuma abin da ya sa sai sa ka gano wannan shine duk wanda kaga yayi saki wani abu aka yi masa da yake ganin shi kamar shi ko ba ka bane kamar shi in wani ne a waje ya marba zai damu ba domin yana ganin ba ni da wata alaka da kai kaje kai kai mana yawa amma shi yanzu yana ganin kamar shi shi wannan alakar ta kulo ne da ake faɗa ita ce za ta janyo har arabu shi sa soyayya ita take raba aure amma tausayi da fahimtar juna to nan su suke sa a zauna ko gari ta kuma da yafi five love languages din nan duk sa ta amsa ce kaje ka gani cewa receiving gift wane ne ta kawo duk wani abubuwan da zai kawo ma duk me ake cewa quality time duk wani abubuwan da ya kawo gaba ɗaya a gida annabi ya sato amsa wallahi dukan duk su ne tuwar affirmation din nan duk wannan da aka kawo duk kai watsi da su ka rike wayan abubuwa ko kuma ka rike su a matsayin wannan su ne jigo Alhaji yana shari a nan baya. Eh ya shiga wani babin ka. An gane ko to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye kaga to annabi wa za a yadahu al-yumna al-yusra sai annabi ya dora hannunsa na dama akan na hagu lokacin da yaje ya jingida ko a sanya ake ka jingida ai a bangaren wato jiki to sai ya dora hannun dama akan na hagu to me ya faru bayan an yi wannan wancan baka baina asabi aihi sai ya shigar da hannunsa in ya tsinka cikin yan yatsu haka haka kaga sai haka shine malamin ce faɗa wato irin sai gurin da sauran cewa cin shigar da hannun cikin hannu yana sa wato gaba ɗaya tunanin ke jawo yayin da mutum ya zo yake tuntuɓe ya haka da hannu to idan so yake istihzari na tunano ko jaraba za a yi wannan to Allah ya ji abin da ya rike zai dawo zai dawo to sai annabi alaihi salatu wasalam sannan idan mutum yana cikin wani yanayi na damuwa to hankalinsa zai kwanta sai annabi ya shigar da hannu sai hannu ya haka yake wa kharajat as-sar'an min abwab al-masjid ana wanda yanayi an yi raka'a biyu masu sauri har sun fice daga masallaci an yi sallama su har sun yi gaba masu jiran wani abu tun zamanin annabi akwai masu saurin fita daga masallaci tun zamanin annabi yadda za ka ga yanzu kafin liman ya jiyo kaga a yadda za mu zo a karatun mu nan gaba mu jiya so ake idan liman ya sallama ba da sallama ake jiyowa ba a sunna annabi sai ka ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya dal jalal wal ikram sai ka faɗi wannan sannan ake jiyawa ba ana sallama ake jiyawa ba sai an faɗi wannan sannan liman zai jiyo ko ya fuskanci mamu ko kuma ya sa hannun damansa shine mai kallon mamu shi ma ba ko ina ake jiyawa ba ba a jiya hagu sai dai dama haka ko kuma a kalle su gaba daya haka annabi to kafin dai wannan jiyowar har ma sauri sun fice kafin a faɗi wannan wani dama waya ake sai mar yana nena ta dannawa ko yayi ma mm a ciki ana gama yayi wata kawai raka aji fatalu sai da bai ka ce kasarati salatu sallah ce ta ragu domin sun san wahayi yana sauka da asali sallah ai ce ku duba ladabin maganar sallah ce ta ragu ba sai ka rage wani liman ya ka rage mana sallah ba wannan maganar liman raka a fa kai ba wannan sallah ce ta ragu tunda sun san yanzu ana hudu wa fil qaumi abubakar wa umar a cikin wanda sai aka yi sallar sai na abubakar yana nan sai na umar yana nan wani karatu ake so a koyar da cewa duk alaƙar wanda suke gurin sun kai abubakar da umar da annabi ba su kai su ba duk yadda kuke da alaka da annabi bai kai yadda annabi yake da alaka da Abubakar da Umar ba domin da kansa yake cewa da kansu ana Abi wa Abi Bakr da Umar wa karatu ana wa Abi Bakr karewa ba guri ɗaya aka binne ko yanzu ka je Saudiya sai kai musu sallama sai dai mutum ba zai ba yawa assalamu alayka ya Abi Bakr bin Siddiq sai kai wa bayan kai wa annabi salati kai masa sallama sai kai wa Abubakar kai wa Umar to mun shiga tare mun fita tare to sahabin yace sai na Abubakar na nan Umar na nan sahaba sai suka ji kwaljinin an yi kallima ku shi annabi magana kun ga mu anan an ce wai ido wa karera ko sai aka ce wanda kake gani kullun su kuma gurin ka bai ba haka bane iya alakar ka da annabi iya kwaljinin da zai ba iya alakar ka da annabi iya kwaljinin shi sa ba ka iya tambaye wani abu sai dan kauye ya zo an murna ce wani lokacin ba kawai ya zo domin shi ne zai faro ta shi ne kawai zai faro ta ta wannan abubuwan duk da wani lokacin ya zo yana zane musu rama daga tambayar da za amma su ba sa iya tambayoyi saboda suna gaban sa kai ka ce tsuntsaye na sauka a kawukan an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shi ne alaƙar sai na Abubakar da sai na Umar ta janyo ta sa wato ba ta iya ba ta iya ba ta iya tinkarar ta kai tsaye idan wata abubuwan ka taso ba ta yi an bayyana da kyau ko to to shine ba ha ba an yukalli ma hu wa bil qawmi abubakar wa umar cikin mutane akwai sayyidina abubakar akwai rajul wato wa bil qawmi kai rajulun bi yadayhi dulu a cikin mutane akwai wani bawan Allah da yake da tsawon hannu hannunsa dogo ne suna faɗa wannan shine wanda aka ce yuqalu lahu dhul yadayn ana cewa da shi dhul yadayn dhul yadayn ma abokin hannaye su suna faɗa ne ba da niyyar musgunawa ko ba'a ba dan a gane shi kawai suke faɗa kuma an faɗa baya jin haushi shi sa suke faɗa eh amma idan zaka ga ya mutum wata sifa za ta zai dawo shi ba daidai bane sai ko ba cikin wala tanafasu bil alqab bi ismul fusuku to zai faɗa nan domin za ga hatta a cikin karattuka da muke ya za ku ga gashi an gaya ma cewa akwai Ahmad Suleiman bin Mihran Ahmad shine ba mai harara garke wanda yake idansa kuma haka ake faɗar sa ta cikin malaman hadisi ko a arab arab gurgu kenan da ana faɗar su kuma yana nan cikin wato isnadai da ake biyawa saboda ba da niyyar musgunawa suke faɗar wannan ba an fahimta da kyau ko to wannan shine yake cewa wato to sai fakala ya rasulullah shi wannan bawan Allah an ce ko a fadar annabi alaihi salatu wasalam irin mutanen nan ne masu kakaci wanda za ka kawai da aka faɗa shi zuwa yake daga kaman cin kasuwa yake zuwa kaga shi ma mutumin karkara ne in ya zo kawai da abin da ya taso zai faɗa kowa ya ji wa mai tashi ya je gurin annabi alaihi salatu wasalam yace ya rasulullah ana tita mantawa kai an kudratu salatu ko rage sallar haka aka ce duk da cewa mutumin karkara ne akwai ladabi a maganarsa me yasa domin da yazo janibin ubangiji bai ce ko kuma Allah ya rage ba sai yace ko ragewa aka saboda ladabi kun gani duk da mazauci za a ce cewa kauyanci kawai kauyanci abin da ake kira kauyanci shine mutum ko dan birni ne da zan to yana a da zan gani da zan to yana da jahilci yanzu kawai ka tashi ko yanzu a cikin birnin ne yanzu kaga mutum magidanci ya zo ko ka ganshi a kasuwar kofar wambai akan hanya ya bude wando yana fitsari a gurin kan mutumin birni ne ko ba kauye ba kauye ne ko da a tsakiyar Kano aka yi ga gidajen ci kuma ko kuma ka ganshi kawai mutum da babban rigarsa da komai ya zo babban mutum a tsakiyar hanya yana ta ballar da yana sha kaga ai zai wahala zai wahala ka ga mutumin da yake da ilimi dan birni yana wannan zai wahala in zai sha raken zai koma gefe ya je ya samu gefe ya sha amma dai a hanya yana tafiya yana sha da wahala an fahimta da kyau ko to shi ne yake cewa an kusura ce sala kale yake lam ansa wa lam tuqsar annabi alayhi salatu wasalam yake ba mantawa ne ba kuma ba a rage ta ba bar ku ji mutumin naku fa kale shi yake akama ya kulu ko ki to nan kuma sai annabi alayhi salatu wasalam yake akama ya kulu duliya ne shin wannan magana da duliya ne ya faɗa haka take ya tambayi sahabbai fa kalu na'am sahabbai ce haka ne ya bai kin Allah kowa ya ji amma saboda kurjina annabi an kasa tashi a je a tambaya ba ta kaddama fa salla ma tarata annabi ya miƙe ya wuce gaba ya sallata abin da ya bari thumma sallama sannan ya sallama kun ji yayi sallama thumma kabbara yana yin sallama kuma yana yin sallama wa tajara mithla sujudihi sai sujada irin wanda yayi da ta cikin sallah sujada yanzu za a yi ta bayan ne wato ta gyaran sallah au adwala ko biye da haka anan za mu koyi cewa wanda ya zo yin sujudu sahwi ka'idarta ba a yin ta kasa da wanda take yi a sallah sai dai zama kwatan kwatin ta ko sama da ita Allah ya sa an fahimce ni cewa idan tasbihi uku kake yi a cikin sujada ka ta sallah to in ka zo yin sharafin ruwa sai dai kai uku ko biyar ko sama da haka misla sujudihi au adwala kwatankwacin su sai da da yake dan za go sun zo sai tun da su je da rakon ruwa ce kawai sai a tsotsa nata ko ba daidai bane yawa nutsuwa za a yi domin gyaran sallah za ka yi wanda zai ya in ka kai gyaran mota ka bari kake ai ma da gurgudu ba sai a cewa za ka yi ka tabbatar ya gyaru ko ba haka bane to sallan ma ka tabbatar ka lai ka liƙe ta saboda haka sai ka yi sujjada mai kyau mithla sujudihi aw atwal kwatankwacin sujjadarsa ko sama da ita sun marafa a ra'asahu sannan sai annabi ya dago kansa fa kabbara ya kabbara sun makabbara sannan ya kuma wata kabbara kuna ji da kabbara ba shi ruwa ke ba sai an yi kabbara wa sajada mithlas wai wani kunya yake ji wani ba sai kaga ya zare lafi a wai kan ajiya ya rabkan ruwa haba malam ka fa annabi ne Allah ka fa annabi rabkan ruwa na ana yin ta yake nuna ba dan adam ne kai ko jiya ina duba wannan hadisin ina dubawa kawai dan zo ina tunani akan banjuwar annabawa wallahi ina cikin office da Allah yake so nuna mun gajiyawa da karfe uku ba jiya kawai da daula su ka na fara kiran sallar asar wallahi na kalli waya ta ta nuna mun hudu na duba da agogon office din duk hudu yanzu sai da na kiran sallah na yi kawai wani ya shigo ya ce akara makan sai na kaje wata baiwa Allah ta bugo mu ta ce ko azumi ne nake ba daya wallahi kawai wannan tunanin da na gama ne dan na duba littafi ina ta tunani akan kawai mantuwa annabawa to kada gwara ma ni kenan to saboda haka wannan shi ne shi yake nuna ma kai gajiyayye ne kai gajiyayye ne Allah ma ya taimaka ban gama ba dan da ba kowa a kusa sai na gama kiran sallar nan tsaf dan wallahi ni abu ina hudu da minti daya ashe uku da minti ɗaya ne to saboda haka wannan shine yadda za a yi mantuwa ai haka ce cewa wa masu liyar insani insani illa li nafsi walal qalbu qalban illa li taqallubi shi kansa al insan da aka kira shi an samo ne daga annisiyal mantuwa mai mantuwa wala kada aina ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma annabi adamu shi ya fara mantuwan nan shi ya jaza mana kowa dole ya zama mai mantuwa kuma mantuwa rahama ce da ba a yin ta da ba za mu rika yafiya ba mutane za su yi masu ruku ko ba haka bane zai rauto abubuwa za su lalace kwata kwata to sai ce fa kabbara thumma rafa'a ra'sahu fa kabbara thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw to iya gurin kara hadisi sai ya au adwal ko sama da haka thumma rafa'a ra'sahu sai ya dago kansa wa kabbara ya kabbara fa rubbama ta'aluhu an gane ko rubbama ina tsammanin ta'aluhu sun tambaye ثم سلم سنه sallama. kun ga nan zamu gani duk da sati ne zuwa zamu ji cewa kawai mun ji da aka dawo daga cin wato sujjada guda biyu ba zancen tahiya sati ne zuwa zamu ji eh hadisin da zai kawo abubuwan da muka faɗa daidai ya kare kare yace fa nubitu anna imran bin husayn kana thumma sallama an ba da labarin cewa imran dan husayn yace sanne sallama al-ajili ma bai al-ajili ma bai da zawali shamsi ila gurubiya yace al'ajiyu shine tsakanin zawalin rana zuwa faduwar ta shine al'ajiyu lokacin azhar kenan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana akwai menene sai yancin yin wani kiran sallar tsakanin sallolin da za a hada eh amalikiya ne suka kawo wannan ana yi cewa za a ƙara yin wani kiran sallah amma sauran mazahib su Imam Ahmad da sauransu kamar wanda ya ji haji zai gani yayin za a haɗa sallah a Muzdalifa zai gaba wani kiran kiran sallah ɗaya ake iqama biyu iqama farko da ta biyu zancen na ya fi inganci amma ka gane duk inda ka je ka ga suna yin wancan to mazhabin Malikiya ake amma rashin yi ba kuskure ba ne shi ne ma ya fi inganci cewa an yi kiran sallah ɗaya a yi iqama biyu kawai wannan shine abin da ya fito kuma kullun abin da muke faɗa fahimtar irin wayannan abubuwan yakan sa ka zauna da kowa lafiya zaka gane cewa karatun yana da kogin da girbi ne eh kogin yana da girbi cewa idan kawai kuskuren shine ka zo kai a takin mutum akan abin da kai baka sani ba shine kuskuren cewa ka je masallacin da ba a yi ba a kira wani sallar ba ba laifi bane ka je masallacin da sun kira wani sallar in ba za ka yi sallah a nan ba ta wani gurin shikenan amma ka gane cewa haɗe sun a lokaci guda yayin da za a haɗe salloli rashin yin wani kiran sallar dalilin sa yafi ƙarfi amma yi kuma mazhab Imam Malik ya fahimci za a iya za a za a wani kiran sallar da nuna ma ka bar sallar magariba yanzu za ka shiga ta isha iji da haji in kai iji da haji kana ce kana da lada biyu in kai kuskure kana da lada ɗaya wallahu a'lam muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsohon da madaukaka na so na yi ja hankali amma ni ina ga sati ne zuwa ko karatun mu na gobe mai wani ja hankali dan lokacin yanzu ya tafi gaskiya kamar yadda ka nuna muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsohon da madaukaka wanda suke mana wasiya da addu'o'i na alheri Allah ka biya musu bukatu muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa Allah ka bamu da bana ne albarka waɗanda suka aure da yaya kamar yadda muka faɗa Alai Abubakar Musa Hofi ya aure da yayan sa biyu yau mata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya sa an yi kenan waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ya ko a gaba Allah ka shiga lamun akwai wani bawan Allah da ya gaya min cewa yana ta auren sa sai ya zo sai a samu matsala yana so a tashi addu'a duk lokacin da ya ji an kusa ko wani lokacin ma sai an kai kuɗi sai a samu matsala to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba shi mafita Allah madaukakin sarki ya yi mata muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa matasan mu da ƴaƴan mu Allah ka shirya mu Allah ka dora ta hanya madaidaiciya اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kamar yadda muka faɗa insha Allah ta'ala ran laraba za mu fara sabon littafin ba masallacin mu'assasa mai suna amali da yomi wallaila na ibn sunni insha Allah wannan laraba za mu fara karanta shi muna roƙon Allah maka cikin sarki ya dace da subhanakallahumma wa bihamdik kada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu